الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan martaba ta mu mai tarin albarka maktabatu manawashi a maktabatu darul ilmi da ke wannan kuwa ta manawashi a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na halin masai littafin da yake magana kan gyaran ibada abin da ya shafi labaran ruwa da tsarkin kansa da alwala da sallah da abin da ya kama da wannan littafin ya magana kan waɗannan ne cikin abubuwa cikin ibada yau muna yinin lahadi afuwan yinin litinin daren talata goma sha tara ga watan zulkida yau hijira na shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar na miladiya dubu da ashirin da hudu idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malam ya karanta da mu na wakilu abubuwan da suke warware alwala mun ji su kamar da malam ya bayyana muka yi bayani ɗaya bayan ɗaya abubuwan da suke zama sanadiyar da warware alwala mai shi mutum musulmi idan ya yi alwala ɗaya daga cikin su ya faru da alwala ta warware sai an sake akwai asibabun akwai ahadabu asbab da ahada ahada su ne abubuwan da suka fita daga jikinsa daga mafita guda biyu ta ɗan adam zuburan shi da kuma ainihin al'aurarsa sun wani abu ya fita daga nan ba wai ya ta da rura ba idan ta ce da rura kamar masu yi da makamantar irin waɗannan shari'a ta ɗauke musu wannan tafiye ba ta amma in dai lafiya ne wani abu ya fito daga mafita guda biyu na kada musulmi bayan ya yi alwala ta alwala ya sake alwala akwai kuma asba wanda sababin abin ya faru ne alwala ta kamar bacci kamar maye kamar alwala da sauran waɗanda idan sun faru ga mutum sababin su alwala ta wuri duk da an yi bayanai ne bayan ɗaya akan wannan da za mu tasirin shi ne a fasalin layi jutu da zairin mutum wa bai a salatu fasalin zai bayani kan wanda bai da alwala bin halarci sallah ya fi littafi na arba'in da shida darasin hukumu na ishirin da ɗaya littafi malaki cewa fasalin layi jutu da zairin mutum wa bai salatun wala tawakun bai halatta ga wanda ba shi da alwala ya yi sallah sallah ga marar alwala a ramu in ne ba ka da alwala ka sani ko ba tare da laluwa ba ka yi sallah ba alwala to haramun ka yi kasara bai halatta ga marar alwala ya yi sallah haka nan wala na wani haka nan bai halatta ga marar alwala ya yi na wani shine kewaye ɗakin Allah da ake yi aikin haji ko yayin da kake kai dawa ki da lafiya da neman kusanci ga Allah wanda bai da alwala ta bai halatta wannan ana gane ba haka nan wala masu nuskatul qur'an haka nan wanda bai da alwala bai halatta da kofi da qur'ani ya dau alqur'ani kofi da qur'ani bai halatta kamar alwala ya bi shine alqur'anul karim alqur'ani mai girma wala jirdihi haka nan gidan alƙur'ani wasu ƙur'ani irin wanda ake karatun wasu da shi da gida ya ake cewa gida gabaka yawa gabaka ke nan wani da gabaka tafsiri gidan alƙur'ani irin ko ga wata bai halatta gaban alƙur'ani idan an yi alƙur'ani ko rubutun an hukumar turki da yake cewa wanda yake karatu sun gaya da shi iya da gida na musamman wani dukawa suke da fata a masa marati da kuma wa'ansu abu na ado da gawata domin nuna girman abin da za a sa shi abin da za a sa shi mai girma ne ya ka kawo gidan nan to wanda bai da alwala a ta wannan gaba a gidan da kuma bai halatta ya dauka ko da ba alƙur'ani ka ce ana bayyana shine walan nabi la bi la yadi wala bi qawli wala awdi ko da hannunsa bai halatta ya ɗauka ba ko da sanda ya sa sanda ya biyo ko ya race ko bai ɗauka da hannun ba bai halatta la biye jiki wala bai bodi wani abu ko sanda ko makamancin wannan bai halatta ga ainihin marar alwala ya yi mu'amala da gidan alkurani sai ma da shi illa ci su ku yi muta'allim sai dai wani jusi'i muta'allim shi ne albajirin ne masani wanda yake ɗalibin alƙur'ani ko almajirin alƙur'ani wanda ake yin jubi jubi tun daga ilu biyu ilu biyar ilu goma ilu ishirin da makamantan shi ɗalibin alƙur'ani ko almajiri to an arantar masa ɗaukan wannan ba ana ganewa wannan ɗin jizgin ƙur'ani aka ce tun ito wani yanki na Qur'ani ba kunkulin ba wani yanki na Qur'ani to shi ɗalibin Qur'ani ɗalibin Qur'ani yana maimaita ba kowa ba ɗalibin Qur'ani ko almajirin Qur'ani to an halartar masa ya ɗauka ba Allah ya ɗauka da ɗauki kawai amma in kai ba almajirin Qur'ani ba ne ba ɗalibin Qur'ani ba ne to a tashin in ma ba a yadda ka ɗauka ba ne ba ka da akwai ganin ibadaci illa da muta'allimu bi sai dai ga neman bi neman sanin cikin alqur'ani wala masu dawul qur'an na azim haka nan bai halatta a dauki allo da aka rubuta alqur'ani a dauki irin wanda ake karatun sa ga yadda shi wani Allah ka rubuta sumuni wani rubuti wani nufi wani ilmu ma gaba daya wani ilmu biyu ma wani ilmu kuma wannan allon da ake rubuta Qur'an haka nan bai halatta ga marar alwala ya rubuta ana bayyana ine law alquran alazim ala ghayr mutawaffi'in ga wanda bai da alwala illa lil muta'allim fi kima sai dai ga dalibin mai karatun allon mai neman ilimin karatun allo din shi an halattar masa ya dauka ba alwala aw mu'allimin yusaqihu ko malamin da za a kai masa alumni gyara. Kun san a yadda ake karatun magana idan ka rubuta sai ka kai wa malamin. Ka jinkiri kujera. Malamin sun zai ɗauka ya duba idan da gyara sai ya gyara. Sannan sai malamin zai zo ka ko da darasi. Ana fahimta? To shi malamin da zai gyara bayan almajirin ya rubuta malamin da zai gyara to shi ma an ba shi dama ya ɗauka malamin. abaita ile muallim yusiru malamin da zai gyara kusakuran da dalibi ya rubuta wasabiyu fi maslim fi maslim mushafil qur'an azim da kabir a gane ko shi yaro karami yini asabi ya da bai fita karo balaga hukuncin sa wajen daukan alqur'ani mai girma kuma babban mutum ana ganewa yadda aka hana babban mutumin da bai da alaƙa da alƙur'ani shi bai alƙur'ani da nisa bane yadda aka hana shi ɗaukar ƙur'ani ba alwala balantana ma a ce ba tsarki ba ko hukunci yake a kan yaro ƙarami shi ma yaro ƙarami bai halatta a kusantar da shi kun da zai taɓa alƙur'ani domin shi bai ma tsakiya da tsarki ko wanda tsarki ba ana ganewa sai ma dai ce wani ismu amma shi yaro idan yake taba Qur'ani bai da tsarki bai da alwala zunubin da zai samu alamun na wuri akan wanda ya bari da Qur'ani kuna bayyana shi yaro kare ba shi da akawo da rubutu da ranar To amma idan yake taba alqur'ani a wannan yanayin nasa na yaro ta ba tsarki ba tsafta wanda yi sakaci da zai taɓa ƙwa'ana laifin iyaka don uwansa ce uwansa ce in babansa ne babansa ne in wanda aka ɗauke shi aka kai shi tsare shi in dai har ya rarraba ya taɓa ƙur'ani bai da tsabai a wani yanayin da ya ranta da rashin tsafta da rashin tsarki to laifin iyaka wanda ya yi sakacin barin cikin ƙur'ani ana mai duka ba iyaye ko mata su ke idan har gida da ƙur'ani ba to ya suka kun da ya rubuta ta ba wanda shi ne ilimi ko shi ne ba zama lafiya amma har in za a bar yaro ya rarrafa ko ya jage ce ya taɓa ƙur'ani a wani yanayin da ya ranta to akwai zunubi zunubin iyakan wanda ya ce wasu wa man salla bi ghairi wudu'in aminan wanda ya salla da gangan ne aminan bai da alwala ya salla da gangan ya tabbata da alwala ko wa kafi wanda ya kafi wal iyad billah wanda ne mutare Allah subhanahu a bai ga maliki cewa albayan yani anna kullu ibadatin mashruqa بشروط يحرم الدخول فيها قبل الاختفاء لتلك الشروط مالك سوى قوة عبادة الشرط التامة والشروط wanda haramun da ya shiga cikin wannan ibada ba tare da ka cika wannan sharuɗa yanzu misali kamar sallah alwala tana cikin shirin sallah ko to an haramta ma kai alwala kai sallah ba ka da haram ana gane ba kamar a daukan alqur'ani an shaddada ma kan kuma daukan alqur'ani sai kai tsarki kai alwala ba daukan alqur'ani babu tsarki ko babu alwala haram to shine akwai sharuɗan da aka sanya wa ibadu kafin ka kai ga gabatar da ibada sai ka ci wannan sharuɗan to haramun ne ka je ka yi wannan ibada tare ba ka cika wannan sharɗin da aka sa a cikin ibada ina ba za mu yi ta sai ba da yake cewa falizalika faliza saboda haka ya haramu alal mukallafi ya haramta akan mukallafi an yi salli biduri da haram ya yi sallah ba tare da haram haramun ne wa kazalika kullu ibada kana ta'ara sharɗan fiha haka nan a galabiyar ibadun musulunci to sharɗan tsarki sharɗi ne a cikin ba ba ne sallah kamar dawali kamar sallah ne kamar ɗaukan alƙur'ani ne kai hasali ma magabata suna cewa bi halatta aka kawai mutum ya zauna bai da tafi haram in dai kai musulmi ne har in kana so ma ka samu ƙarin kusanci ga Allah ka dinga yawan zama da alwala yawan zama da alwala iya da alkhairi a gudu ala fahimta har kawai ka je ka zauna ba ka da zargi haka kawai bai halaka a duk inda aka ganka musulmi ana so a same cikin zargi in ma son samu ne ana so a same cikin ala fahimta wannan ko da a lokaci ko ba sallah zai ba sai ba da cewa a ce shi zargi sharɗi ne a agalibin ibadu bali kichwa kadawati kamar dawati wa mas al-mushaf al-karim ya shafa al-qur'ani mai girma wa juz'ihi da wani yanki da al-qur'ani wa lawhihi da alat da aka rubuta al-qur'ani ana fahimta walau bi udin kuda da sandali illa annahu illa annahu bi darura ko sai dai in da wata darura a ta'alim ai daruratu ta'alim irin akwai larura ta shi ɗalibin ilimin wanda kullum ya ɗauka alƙur'ani ya yi kuma kullum ya ci amuli da alƙur'ani idan aka ce kullum sai ala akwai tafili akwai nauyayawa shi ce larura to shi wannan ɗalibin ƙur'ani ko almajiri mai rubutawa allo to an ba shi dama ya ɗauka bai da alƙur'ani da mujallalin tsarki ko a ba shi wannan dama ana fahimta sai malamin cewa ya tutu lil muallimi al-musahih والمتعلم نفس لون القرآن هكذا malami da zai gyara wa ɗalibi Allah da ya rubuta ko ya gyara masa ne Allah da ya rubuta da shi ɗalibin da malami shari'a ta ba su dama taɓa alƙur'ani ko wannan allon ba tare da alwala ba wa annahu yastawi fi hurmati masjid mushaf haka nan ya tattaru cikin alfarma ta taɓa alƙur'ani as-sabiyyu wal baligh haka nan yaro ƙarami da kuma wanda ya balaga illa anar isma bin nisba li subyan sai dai zunubin da shi yaron da zai ɗau alƙur'ani bai faɗa ki ba a wala zai samu to alaman alaman a aba ko iyo akan wanda ya bar shi ba Qur'ani wanda ya saka shi yaro ne rubuta Qur'ani to zunubin da zai samu iya kan wanda ya ce ba shi wa anna man ta'ammada salati yuri da hawa haka da wanda ya gaskanta yin sallah ba tare da alwala ba ba'ada ma sami'a kitabillahi ta'ala bayan ya ji faɗin Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuha allazina amanu idza qumtum ila salati ya kuma imani idan kun yi niyyar yin sallah fa gasilu wujuhakum to wanke fusakum har zuwa ƙarshe ayar da ce magana kan wajibcin alwala ka ji wannan karatu kuma ka je kai sallah ba ka da alwala da gangan wa tala'i bi hadhihi al'am kuma kai wasa da wannan umarni na Allah a gane ko alƙishari wanda wajibi ne dukkan musulmi ya amsa wannan kira min al-bawla daga Allah subhanahu wata'ala wattaka hadin al-umma kuma ka kekkece wannan alfarma shari'a din wa tarkul amalu bihi tahawunan kuma ka yin aiki da wannan anasa cikin aya da wulakantarwa wasu kifafa da kuma rashin ɗaukan abin da bai bace da kuma mahakumun alaihi shi wannan wanne wannan aiki an wani hukunci shi kafiri a gane ko wa wa mudarutun min ahli qibla wal iyad billah kuma an kore daga cikin musulmi sune ahli qibla ya al muslimuna da ahli qibla da dai ma abota al qibla ma abota kadan al qibla sai salai mutu ne ko to an kore daga cikin su a akwai abin da kullum malamai suke faɗa shi kuma wannan fito da muke karantawa mun sha faɗa mun sha maimaitawa a galabiya ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ake musu da harifa ba tare da an kawo nassin an fassara mace ana gane ba sai ake ma fassara ta da harifa ba tare da an kawo nassin kun ga can da yace wa man sallah amitan da zai yi wuri ko wakati kun ga wannan za ka iya cewa nan su da masu ko kuna ganewa tunda ba aya ya jawo ba ba hadisi ya jawo ba ya ce da duk wanda ya ganganta yin sallah da gangan ba alwala ya tafi da malam mai shirki ya rubu sai ƙara bayani ka gane asalin magana ita ce wulaƙanta da ayin Qur'ani. Kuna fahimta? Ba ku kira din ayoyin ba. Wace ayin Qur'ani? Allah dan bai jira su Qur'ani. Duk wanda ya ƙi alwala da gangan yayi sallah kuma ya ji karatun ayar an karanta masa ya ji kirin ayar ko ya wulaƙanta. Mai hukuncin wanda ya wulaƙanta ayin Qur'ani. Kuma magana da kuka zuwa fili kenan. amma ya yi fi kihu ne ya yi fi kihu ne kuma wani ai aya ce masa amma bai kawo nasu ba jare da yake masa da kuma a galabi ya irin waɗanda da tafa ba da irin kuma gidan dama da mutane ba da irin kuma da gaskiya ba da ƙananan yara hatta risala ma malam ɗaya wani ya ce saboda yara ƙananan a sobiya ne shi da a wulidan ƙananan yara ɗan shekara goma zuwa ƙasa risala da ba su na wannan أمين ده حصل يبدأ قلوب المرام هذا الحافظ ابن حسن الأسقلاني الله ينصر عنه يرجع سؤالي يسكي جبت سنة سبيت سأكا مطلب مقابع صاحب جامعة زمان وجب مدينة الإسلام يوم لا يشرب وهو لا يشرب يوم لا يشرب لو كنت من الله أحمد السنة سبيت الله ولا سؤالي لتذكير النام وإيانا نما صوت ريت أصوات ولم يزال النام والجو لا يزال في زمن مكان سيروا دوس قلوب المرأة mana ko da kuma ne ta ba bi hadisi akalla hadisan qulubul maram su fara guda amma yayi ne kawai dai yan kasuwa ma amma kai da baka da wani program sai kana da tayin da zama a majalis to duk ku raba wannan ne kun ga dalilin da yasa masu fikihun kafa da suke haka domin kwakwalwar yaro ba ta da bukata a kamar nasi sannan a mai shirkin nasi ba ta da wani bukata abin da kwakwalwar yaro suke da bukata ta hada ce ka'ida ka'idodin da ke bukata ya fi iya girma iya faɗaɗa sai kuma nasi mai dinga zuwa wasu yare wani shi ne ka'ida da suke wata yanzu yaro ɗan firama ɗan nasiri ko ɗan islamiyya kawo kuma zuwa kasa ai ba hikima ka dinga karanto masa nassin Qur'ani kana masa kwakwalwa ta za ta dauka kamar wani malami daga cikin malaman alin da rasu Allah ta'ala ya kara masa lafiya to ba hikima bane ka samu yara ƙanana wanda su zama na gaba ka ce za a karanta musu ba da rabon ba ka kai musu ma kyau da ka ba na kuma yara ne ƙanana yan shekara goma zuwa yau ba da za mu karanta ba da rabon ba na wani ba da sami rabon ba kuma gaskiya ba ya kone matsalar maza ko da ka wannan ka'ida ce wanda kamata duk ɗalibi ya fahimta a galabiya akasari maganganun ba na cikin fassara ma da rafi ba tare da alkawai Allah ya samu gani sai ma da ke cewa alfarmar aya da wulatantar da aya ta alfahari to shi ne mai da wannan mutum a kuma hukunci da fahimci an korin daga cikin jama'ar musulmai wani ya fi بخلاف امتنائه من المتوفية عن اعتقاد فرضيته yace sabanin wanda ya san alwala farin lashi aka kawai bai yi ba to wannan ba za ka mai hukunci da kafirci wanda za ka mai hukunci da kafirci sai wanda ya wulakantar da alwala ya gaba dole bacci ya gaba a yi sama ma a sa yi da ra'ayi sana ko da sana ya wulakanta alwala ya wulakanta ayyukan qur'ani to wannan abin hukunci da kafirci ai kamar zakka duk wanda ya ce ba zai ba da zakka ba amma ya san zakka wajibi ce Allah ya ce duk mutumin da ya mallaki lissafi na kuɗi na na tuna da kuɗi na amfanin gona da waye ya ba da zakka ya san wani wajibi na ba zai bayar ba to shi ma ba za ka bai kuɗi da gani shi musulmi ne amma musulmi a gane ko ba za ka ce mai kafiri ba saboda ai ya yarda da nasu aiki ne ko ba zai ci ana fahimta haka nan wanda Allah ya kore masa dukkan da zai je aiki na ko bai je ba a bai ce ai na san zuwa aiki na ko wanda Allah ya bashi dama wani amma wallahi ne ba zai ba ba da miliyan san ko ba zai bayar ba amma na san wani bi ne misali shi ba ba za ku ci bai kai saboda me to bai kai da aya ya san aya ya yarda aiki ne ne ne sabanin mutumin da talaka ne ya ce ko naira duk wani ne cire zakka ba wajibi bace idan ya ce ai zakka ba wajibi bace ko da ba idan mutum ya zakka ya fita da wurin domin cewa ba wajibi bace ya kada Qur'ani ko da bai da kudin zuwa kuma ko duku daga nan bala da na ma'ajin tafiyar mai san kuma ka ya ce shi yawan zuwa maka na ai ba wajibi bace kawai bai ɗau zuwa maka wajibi ba ko mun harika bai ma ka wanda ya karanta nassin da ya ce a jaye. Ana bai ba? Ibada ɗaya ce duk cikin ibadu ba ta ɗaukar wannan. Ita in ka ce ba ka yi ba, ko da ka yi da nassin ya ce a yi da ka Ina ce sallah kawai. Sallah ba ta da buƙatar ta ce wallahi na yi da sallah wajibi ce amma ba zan yi ba. To kafiri ne. A bai da? amma duk raguwar a kan islam zakka aikin haji da azumi da ce wallahi na yi da wajibi ne amma kawai ni da ba zan yi ni da ba zan faɗa ba to malamai za su ma wa'azi inda ka faɗa shi wa'azi su kuwa a ce wa'azin yanki a ce shiya a ce na lokacin gaman dan abin ya fuskar ai wa'azin jiha har abuwa a kasa duk akan ka kaji ba a bayyana idan har an je ƙarshe tun malaman da ake tunanin za su ma wa abin da suka fahimta su ba ka fahimta ba to shari'a ta ce a daidai ƙarfi a kwanan wata a to da za ka yi mamu ƙarfi a ta ce su ɗauko zakar zakar da wannan duke da su ɗauko da ƙarfi su ɗauko bayan an yi wannan kuma a kora ka da ɗau dukiyar ka duka a tara ta araba ta rabi sai musulunci ɗauki ran ran horo ne a kai da waɗanda suke da yamma ke abin nan alayya irin za su ba ko da shi ne da su ba da wani mutane amma da wani saɓani ne ba zai sauri da na saɓanin fahimta bai ce bai yi da nasi ba bai ce ƙarya ba domin ƙaramin sani ko kuma bai ji malama a kan kawai bai bi ra'ayin ka ba ya saba wa ra'ayin ka ba abin jona da kasar aiki bai bi ke ba zai sani a cikin kawai za ka kawo kana sai dai malami ko mai da'awa haƙƙi ne ka ce masu aiki irin kaza shari'a ta ce sun fitar ta kamar abin da mana ya kawo ana ya ce rashin sallah ba alwala da wulakata da alwala wulakata da kuma kuma shari'a ta ce duk mutumin da ya wulakata qur'ani ko arabi da ya da qur'ani ya wulakata shi da gangan an bai mutu da gangan yana kawo ba kai ne kuma da wata yare ba kuma wani kafin ne wani a wani mushriki ne wani dalili a ina da wani dalilin za da wani dalilin za su da wani dalilin za su ce musu baka da wani dalilin za su ce musu mazunaci duk ba irin waɗannan maganganun ya yi kuma mutane da su yi ta karɓar maganganu ne masu cike da haɗari idan har ba ka da mutu kan magana wallahi ciko zai yi kirce idan an ce la'ira kai za a ma hukuma da hukunci ne na rai. Duba dai al'amari na zina. A ce mutum na kaddara la ya ga mace da rabin suna zina ra'ayar ai ya gansu ito da ido suna wannan fasari. Kudin shi kaɗai ya je ya faɗa ya ce ai wa da mazinanci ne an ci to kayi shaidu da za su tabbata. Bayan ya kawo mutum su bugu wanda kowa idon sai ya nuna masa lokacin da suke fasari. ba wai suna ɗaki ba ba wai suna lulluɓa a mayar ba su kai ce ra'ayar aiki suna fasadin zina da kawo uku bayan idan bai samu ba su kula da su mana zaki duk da ya ga su da idansu haka shi da yanzu ko mutum ka ce masa barawo to ga wanda ne ne zan barawo kuma ita kanta kalmar barawo ma a musulunci kayan da za ka sata ko zai sata a mai hukuncin ɓarawo a yanke wasu hannu ba ko da kayan wasu yanzu misali sakaci da mutum ne zai ya bar shago a buɗe ya tafi ba mai gari ɓarawo ya biya ɗauka ya cikin ya kama ba za a yi wasu alƙali zai kwace kayan ya kora shi saboda bai ba za a yanke wasu hannu ba domin kayan baya cikin jinsi amma da a ce da bai gari ko da kofa ya balle kofa ko ya jaki mai gadi ya dauka ba sai mu wani tsaro ba mai tsaro ko kuma a'a barawon iya da alaka da mai kayan abokin sa ne ko abinin sa ne ko suna kasuwa tare ya zagayo ya dau kayan amma a bincika suna da alaka da mai kayan shi ma ba za a yi wannan domin shari'a ta ce duk wanda yake da alaka da mai kayan idan an kama shi ba za a mai domin su barawa mutunci ba sai dai hukunci mai cin amana da kari ya kora ne samun ya bai ta'adili sai ta ba da wani ba nan ba alƙalin cikin yawa da ya fi a gani mu dawo mu ci gaba da kan sai ma da yake cewa an mai hukunci da kafirci domin amma wanda wanda kuma ya alwala bayan ya san alwalar wajibi ce amma ya sallah ba alwala ya san wajibi ce to wannan musulmi ne musulmi wanda ya cancanci a bai wa'azi in ya fi kuma a masa goro amma ba za a masa hukunci da kafin a bai dole wa amma hurmatu salah mutlaqan li muhdithin fardan wa nafalan wa janaza bil qawli ita amma malai ce kutuba al-farma sallah al-farma sakikkiyar al-farma da sallah take da shi a wurin Allah a gane ko ga wanda yake da hadasi ga wanda yake da hadis ma'ana ya yi bayan gida ko ya yi fitsari ko iska ta fita daga jikinsa ko mazi ko wani abu makamacin wani fardan wa nafilan ita wannan sallah fadila ce ko nafila wa janaza ko sallah janaza ce ma wali kawli ta'ala Allah ta'ala yake cewa ya yi wa ladina amanu ya kuwa da kuɗi da imani za kun ila kuntu ila sala'a idza aradtum al-qiyam ila sala'a idan ku yi niyyar da ku yi sallah ana aka samu niyya ba wajibi ce a sallah idza kuntum ai idza aradtum al-qiyam idan ka yi niyyar ta ne mai sallah sai malam mai aka rima ya ce a ita ma niyyar barila ce a nan aka samu wani dalili bai da yawa sai malam ke cewa kwan su yi hutu a farko ku wanke kusa uku wa aidiyar ku gida da marafiki wanke hannu ku zuwa ga gwiwar hannu sannan wamsa ku bai kotu kuma wa arjuna ku gida da ka'abai sannan ku shafi kawunan ku wanke kafafun ku zuwa ga idan sau gaban aya wa in kuntum junuban farban abu har idan janaba ta sami ɗaya daga cikin farta abu ba a masa jiri ko sabanin matsuwar wanda wata kalma za ta ba wannan bayan da shi jiri amma a wannan ayar farta abu ba mutum amma shadda an bai ta shiri wasu ta ce duk inda harin yake ta shigi to mota a da guda biyu ne aka dubu da ana fahimta kuma sun ce ziyadatu ilmanna dalilin ala ziyadatu sima duk kalmar da aka maka ƙari a rubuta kalma to dalili ne kan cewa akwai ƙari a ma'anar al-tahara da ɗau al-tahara ba ka yi wasa wanda shi gidi ba ko kuma a tahara ka yi wasa wanda shi gidi ba kaga an samu bambanci wajen zirin alfa zan kama ana ba da bambanci ba bai da ne ziyadatin filmabna dalilin ala ziyadatin filma'a idan arziki irin su ɗaya akwai akwai a jami'i suna da kama amma wani ya sha bambam da wani a kamar kowa na akwai ƙari akan bai aladin duk da kamar su ɗaya to in dai an samu ƙari to akwai bambanci a ma'ana kamar ayat da ke cikin surar nan kamar tsaru aikin zamaru wa mastaɗaru da guna kaga mastaɗaru an yi zamaru ba ta can kuma mastaɗaru da guna daban mastaɗaru daban mastaɗa'u da zalika tawil malam tasda alayhi sabr malam tasda alayhi sabr nan tasda bi duri ta nan kuma tasda akwai bambanci ana fahimta wannan duk saboda dalibai ne akwai bambanci to duk muna magana ne kan wajen kuntun da ya bambata me mujalladin da haraye a fasar da mutum sani ya yi fitsari ko ya yi bayan gida ya je na ako ya samu ruwa ya wanke ko ya samu ya yi sun jai ko ya sun jima amma ko wanka a agarafiya a rukusu a kisa amma nan kuma an yi maganar janaba sai aka yi maganar ƙara wani dalili ne zai sa mu fahimci ɗaharar da ake yi a nan ba ta alwala ba ce, ne ba ta tsarki ba ce. Shi ne harafin ya sha babban da ɗahara wanda noma da noma. Shaddar da aka yi wa ɓawo shi yake nuna kan cewa fata hau ai abu da bai wani. Ina ba ta kuma kan wa in kun yi zuban fata hau ai fata bai domin kalmar ta sha babban da zirin ta a noman ɗahara wani. kuna bai ta wannan wai kun Allah sani kun gani na ta na dan jaro ku to wannan da yawa wai kun ji duluba ba ba a wai kun tumar ba idan ba ku da lafiya ko dai daga cikin ku bai da lafiya aw ala safari ko iya tafiya a gane ku aw ja'a adu aw ja'a adu ku min al-ghaib ko dai ku ya ji yayi bayan gida ya dawo aw la masdumun nisa ko ya wuce cimatinsa a bayyana لستم النساء الجماع في ولن تجدوا معا kuma wannan abubuwan duka sun faru amma ba ruwa ya yi bayan gida hada jiki ko ya yi fitsari ko jinaba ta sami ko ya kusanci iyalin kaga wannan wajibi ne wadancan da farko yi da hara yi ne alwala wannan kuma yi wanka ya alwala amma tuwon ko babu ruwa da biya sai ala ce to ba ta yi mamu sa idan da yi a nan aka samu halarci ga matafiyi idan bai ba ruwa kusa da shi lokacin sallar zai fita ya yi ne mai da wannan nasu aka samu halarci mara lafiya wanda ba zai iya taɓa ruwa ba domin rashin lafiyarsa ko in ya taɓa ruwa jikin za ta ƙaru ko za ta yi jinkirin warkewa ya aka ba shi dama ya yi jama'a a wannan ayar aka samu halarci wanda ya kusanci iyalinsa ko janaba ta same shi da mafarki ba ruwa a kusa da shi an ba shi damar ya yi taimama ya yi sallah amma a nan masu fikin malikiyar suka ce a wanda aka ba shi dama ya yi taimama kan janaba wuro ne wanda ba shi da mata a gane ko ko wurin marar mata ai da na fasa ba ai ba ya gidan da zuwa mata tunda a galibiya a mafarki da zuwa mata amma mai iyali wanda ya san iyali iyali kuma iya da buƙatar iyalinsa a wannan daren to malamai sun ce duk da ruwa yake gaba da ko bai da kuma nan akwai dangana masu mara marasa aure su da yamma da ce sai wato ba su da kai amma in dai kana da aure kuma kana sa ran kusantar iyalin ka wannan daren to ba a yadda ka kusanci ta ba ko in ka nemo ba ka yi in ma sanyi yake ka dafa ruwan ka yi haka ma fikin malikiyar ana fahimta wa in kuntum junuban fa ta'awu wa in kuntum marda wa ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghali aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fataymamu sayyidu tayyib da aka ra ta samu damar halatta yin imama a kan wannan abubuwa duk da malamai sun fara da abu rabe ne ana fahimta ni ba ne ke cewa a wani kawai da alaihi salatu wasalam ma'aikin ke cewa sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bi ghairi dukhul ba a karbar sallar ɗaya ku idan yayi ta babu alwala ko yayi ta babu wala sadaqatun min qulwi haka nan ba a karbar sadaka da dukiyar ha qulul haram وما كان للنبي أن يقول ومن يقدر ليأتي ما قد يوم القيامة duk mutumin da ya yi sata idan ya yi sadaka ba za ba ta ko da zuwa sadariya wanda ya karma karma ya yi ba ba ta yi yin da cikin mutane zo yi ka sadaka ba ta zata da shi ana bai da ko da zuwa sadariya na auye biya biya bi kai abubuwa da وقلوة الطوافل الحرمان طوافي لما رواه ابن عباس أبو حديث عبد الله بن عباس يروي الله يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي رحم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة في دوام فكما صلى دوام إيا كما صلى إلا أن الله تعالى أعلن فيه الكلام sai dai Allah ta'ala ya halattar ka yi magana a cikin awal ka yi magana a cikin awal mai halali a fahimta faman ta kallama amma duk wanda zai yi magana iya cikin awal bi fala ya ta kallam illa da kai to kare magana ta kai domin iya dawa ne a ɗakin Allah ne da fama duk abin da za ka faɗa an halattar ma kai magana amma kar ka fita magana sai an kai domin alfarmar kun da alfarmar ibada ta kai a fahimta no? رواه الإمام الترمذي والدار القطني وقول موت مصر المصحف الفرمة تبع القرآن أو جزئي أو لجزئي أو اللون هو ينكي ده القرآن هو أن أكثر من القرآن لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمر بن حرم بن حرب عن أبيه عن جده daga babansa kuma daga kakansa النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن يا رب تتكدى دور وتان اليمن اليمن ليس يمتان كتب اليمن قال يا رب تتكدى دور بليس كتابا يا رب تتكدى قوت وثيقة قال في تسكير مجد وضع الله يأيك أقيم مجانا لا يمس القرآن إلا بعض shari'a ta hana wata mai kama alƙur'ani sai mai cikakken zargi annasari wa dabi qutni wal baihaqi wal aqrab fi kodan malamai sun fito da wannan hadisi wani ma ruya an abdullahi bin umar radiyallahu anhu wai hadisi na abdullahi da umar Allah ta'ala ya kare da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yaqsul qur'an illa qur'an kada wani ya sake ya tafi alqur'ani sai mutumin da yake da cikakken sarki ne a a bayyana albai haƙi ma ba zai haƙi ne kuda ne ya lokaci mun gama da maganar a biya halatta gabar alwala ya yi wannan abubuwa kuma da ya kawo dalilai ga sunan a karatu gaba ta gaba shi ne alkusu alkusu idan an ce alkusu to wanka na shari'a ne shi kuma wanka na shari'a duk iri ɗin ne duka yadda ake yi ne sai da suka bambanta da niyyar shirya da wankan jaraba da wankan shiga musulunci da wankan haida ga 'ya'ya mata da wankan nifas da wankan tafiya tsallar ni a gane ko duk duk wani wanka da shari'a take a yi wanka an za a yi kaza a irin tsaya duk yanayin su ɗaya duk kamar su ɗaya bambanta shi ne niyya wani ya yi wani ya shiga mataki zai wanka ce da ba da dalili shi wani ya shiga mataki zai yi wanka domin tafiya sallar juma'a wani ya shiga mataki zai wanka domin tafiya sallar idi wacce ta shiga mataki za ta yi wanka domin ta gama al'adar ta za ta yi wanka niyya ce ko take bambanta amma duk inda wanka yake a shirya duk inda abin kenan haka malamai suka ce al-usul mashruqun shi wanka na shari'a shar'antaccen abu ne da shari'a ta yi bayani a kansa kitaban wa sunnan wa ijma'an in aka ce kitaban ana nufin al-usul mashru'u bil qur'an qur'ani ma ya buɗe magana a yau idan aka ce sunnatan za a ce al-usul mashru'u bil sunna sunna ma ta zo da maganar shari'a ce a yi wanka idan sharadin wankan ya zo idan aka ce ijma'an dukkan malaman addini sun ijimali a kan cewa wanka mashru'i ne har in dalilin wankan ya faru fahimtu qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban farqa idan janaba ta samu ɗaya daga cikin kuɗi wanka farqa faru ko kuma bai zama nan faru din an mai tashiri tashiri ne iya da kan cewa wanka ake yi ba alwala ba noman tsaki ake wanka ake سورة النساء آية أمان إلى آية المبت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يا قوة الإيمان kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke maye wannan ma malamai suka ce an saukar da ita ne kafin a haramta shan giya da wadai a gane ko matakan haramta shan giya wajen guda wanda ya guda na farko يسألونك عن الكفر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم ما أكبر من النبي tambaya game da giya da caca aka ce to ismun kabir akwai zunubi mai girma amma wa mana dole na akwai dan amfani daga nan wani samun da cikin da zunubin ya girma ba za mu ba a gane ko duk da ba haramta ba amma Allah ya ce wa ismu ma akbar min nabi ma zunuban da za ka samu su sun alƙirin yau sun fi amfani yau wannan mataki da farko tun a lokacin wanda su kada me ya za ka yi da abin da zulumin ya fi alƙirin yau ko su sai mataki na biyu shi ne wani la ta karabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna maye kamar tsakanin azhar da la'asar ba za ku sha kayan maye tsakanin la'asar da magariba ba za ka ta kayan maye ba kada magariba da isha da akwai kuma da lokaci wa an da suka bai cewa amma akwai damar da sai ta kayan mayansa bayan sallar isha kan asuba ya fi ko ya ta kayan mayansa bayan asuba kafin kasar ya fi to amma tsakanin azahar la'asar magariba da isha a kan shi ma wannan matakin wa amsa da yawa daga cikin sabai su ne da matakin ƙarshe shi da Allah ta'ala yake cewa إنما الكفر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا to daga nan gaba ɗaya ka haramta ta albarka a fahimta to a nan ana maganar kada ku sallah kuna kai kuna cikin harkar mali kuna cikin da mali hatta ta alamu wa taquluna sai kun san abin da kuke faɗa wanda yi ma ya san abin da yake faɗa ai bai sani ba sai dai ka karanta Qur'ani ba iya shirme iya sa kuma da sani to kada wannan bala'in ya same shi aka hana shi ma yake abin da yake sani wala turban haka nan kada ku tsanci sallah kuna da janaba illa ajiri sabi sai mutumin da yake da jarabci janaba ta sami cinye da yake tafiya irin ta da ta jaki da doki da rakumi a gane ko wanda za a yi zango a kwana a yanki ma lokaci idan an haka ta faru ba ruwan mutum an baka dama kai tana da jama'a shine illa ajiri sabili sai dan tafarki hatta ta ga tasiru in ba dan tafarki ba da janaba ba a kula sai an yi wanka da janaba wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal maru min al ma muslim aga da ku innamal maru min al mali shi ruwa na wanka iya zama wajibi akan wanda ruwa na mali ya kare al maru innamal ma al maru al awwal ma'ul ittisal ruwa na wanka alma'u sari ma'ul mani ruwa na mani da zai fita daga cikin haka fitar mani tana wajibtar da yin wanka shine fakara fi innamal ba'u min al-ba' ai idza kharaja min kalmani wajib alayka an tattas idan ruwan mani ya fita daga cikin wajibi ne bi take ruwa bai wanka a al-ma'ul awwal kaga ni ko mawlid ibza kamar da ba ruwa na farko shi ne ruwan wanka da zaka nemo kai wanka bayan mali ya jida wasani almani ruwa na biyu ko shi ne ruwan mali ai al-ghusl bi qurbil mali ai wanka iya zama wajibi idan mali ya fita daga cikin adam amma in kaza qala shaykh rahimahullah qala Allah ya masa rahama yake cewa faslun wal fasali yajibu al-ghusl min thalathati ashiya' wanka yana zama wajibi kan abubuwa guda idan ɗaya daga cikin uku na suka same ka suka same shi suka same su wajibi ne su wanka na farko aljanaba idan janaba ta samu ko ga ɗa namiji ko ga ɗaya mace to wajibin wanka ya samu da janaba nan kuma kamar yadda zai biya ni akwai wanda take zuwa a mafarki tarmani ko a mafarki ko ya ya kazatin au nauman akwai kuma janaba wanda al'aurar balikin mutum za ta koya a cikin farin ya mace wanda ko da zali na malini ta wata wanka ya samu amma a mafarki ko da mutum ya yi mafarki ga shi iya mu'amala ta auratayya da matarsa amma malini ta wata wanka sabanin kuma in haka ne zahiri mu'amalar ta da miji da mata suka yi mu'amala auren amma malini bai ta ba dole da yi wanka ana bai ga wannan wannan shine abin da malami su sai malami ke cewa janaba shine farko na wajibcin wanka akan musulmi sai alhaji sai haida da ya mace idan ta kammala jinin haida wajibi ne da wanka sai annifas sai gidan haihuwa idan mace ta haihu gidan ne ke zuwa bayan haihuwa ya tsaya shi ma wajibi ne da wanka kafin ta fara aikin ibada akwai wani wankan ma na shiga musulunci idan kafiri ya mutunta shi ma sai ya yi wata iri a dukkan islamu gadi a gadi ko an kuma da wasu na wani akwai dukkulu akwai wasu da dukkulu da baka akwai wakan da ake da sanya harami ga alamai da an je kun da za ku yi gadi ko yi harami da za ku yi maka wa'ansu suna kirga su a wanka na wajibi wasu suna kirga su a wanka suna amma shi malam wannan ukun da ya kawo na wajibi waɗannan biyu kuma akwai kaulani wani sun ce wajibi wa kuma sun ce ana cikin al'asunan da ruhata a fahimta nan wani ba su bal janaba duk simani simani ce janaba kashi biyu ce janaba tana da bangare guda biyu amalu kuma ɗaya daga cikin bangaren janaba shine khurujul mani bilansa mafutada mafutada shine fitar mani da al'ada da jin daɗi na al'ada fitar mani daga cikin ɗan adam bali da jin daɗi jin daɗi kuma al'adaci da aka samu fi naumin auyata a cikin bacci da aka ta faru ko kuma a farke to ɗaya daga cikin bangaren da na bari kaga har masu istiminani ma duk da cewa abu ne wanda shi ma haramun za su dinga wasa da al'aurar su har da bari ya fita haramun ne haramun ne haramun ne ba ba da ya da tawakkal ana bayyana har da su kada an ba ba za su iya su da ba amma kuma wani ya fita daga cikin su kuma sun ji daɗi to hakan wajibi ne su baka wajibi ko kuma a mafarki mutum ya yi mafarki ya kusanci ya har bani ya fita ne nauman auya gaba ko a mafarki ne abin ya faru wanka ya zama wajibi ko a ido biyu ne abin ya faru wanka ya zama wajibi a bai tsanan shi ne bangare da farko bai jima'in aukai ne jima'i ne saba wa fitar bane ko wani jima'i kamar istimna ne da wani abu da makamata asali na biyu daga cikin bangaren da yawa shine a mukibu kashfa ko tabiyyi da kashfa ko mukibu da zai bada cewa mukibu da kashfa kashfa shine al'aura kan al'aura ɗalibi shine kashfa ne wannan kashfa al'awar ɗalibi can al'awar ya kuya kuma ɗalibi nan albali baliki ba wani da balaga ba balikin mutum al'aurarsa ta kuya filifat a cikin al'aurar ya mace to ko da mani ne ta ba ruwan kai zama wani a bai tsana wannan shi ne kashi ɓangaren da na baliki wancan fitar mani wannan kuma kusancin har al'auran su haɗin da ta ɗalan da ta ya mace ko da wani bai da ba to wanka ya zama wata ana bin tarona ya ne annahu yajibu an al-mukallaf al-ruqus li ahad al-asbab al-salat al-ayat malik ya cewa wajibi ne ga mukallafi yayi wanka da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ne lissafa wanda zai kawo daga baya to wannan kusan shi ina ne a baya za mu samu zai a insha Allah dan Allah ya gama ku mai zuwa ramu don bai bayan da ake cewa wani na biya ne kuma da abin da kuma faɗa da ni Allah ba ku da abin da kuma ya fito ya Allah ta'ala ya ya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kuma ta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu mana addu'a ga mu kuma Allah ya nuna mana ya gama mana addu'a ga mu da bidiyar Allah ta'ala ya tura mu Allah ta'ala ku ba mu da kuma mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya marasa lafiyar mu na gida ko asibiti Allah ka ba mu lafiya masu neman addu'o'i mu bai mu isa masu bukatun su ba ko kai Allah ka biya mana biya musu gaba daya Allah ta da mana ruwanka duk abin da ya ka kuma Allah ka mana wannan duk abin da zai kama da damuwa a rayuwar mu da mu'amalar mu da addinin mu Allah ka mana wannan Allah ta'ala kowace yake taimakon addinin Allah ka taimake shi a wanda ƙara addu'a ta yi bidiyar Allah ya saka musu da kai Allah ya ƙara musu buɗi da cikin abubuwan su na rayuwa Allah ya mu da su da suka buɗa mana da babu ɗaukar kare da rika da cikin abubuwa Allah mana roƙon ka duka mahalarta wannan darasi Allah ta wa ko albarka a rayuwarsa Allah ta ra ta da alkhairi kuma ka bari gurbin shari Allah kuma ba na cikin duniya hasana wa alhamdulillah to muna roƙon Allah ya ba mu da muna mai albarka Allah ya kawo da ruwa da alkhairi Allah ya ba mu da wani ba mu da wani misali